الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasin mu da muke gabatarwa na usulul tafsir wanda wannan shine zaman mu na 16 ko zaman mu na 16 wanda muke gabatarwa a cikin usulul tafsir mun yi bayani a cikin littafin dirasatun fi usulul tafsir na ustad dr kabir yunus mun fitar da masaloli waɗanda muka ga ya dace a yi bayanin su a gurguje sannan kuma yanzu mun shigo cikin littafi wato na biyu at-tahrir fi usulul tafsir wanda cikin shi akwai sauran bayanai sai kuma littafi na gaba wanda za mu kara da shi ikhtilaful mufassirin asbabuhu wa atharuhu doktora ce da an rubuta a kasar Saudiya ustad Dr. Saud bin Abdullah ina ganin Al-Funaisan ne sai fusulun fi usulit tafsir na ustad Dr. Musa'id Tayyar muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya a cikin littafin at-tahrir fi usul at-tafsir a safha ta 228 an gane ko a fasali wato na hudu kenan cikin littafin an sanya masa suna al-ikhtilafu fi tafsir wal ijma'u alayhi sabani da ake samu a cikin ilimin tafsiri da kuma inda ake ijma'i tunda akwai inda an kai baki dai akwai inda an kai sabani to kenan wannan shine zai bamu dama mu gane abubuwa da suke jere sabani nau'ukan sabani inda an kai ijma'i to sabanin nan kala biyu na wanda ake iya yin aljam'u sai a hada tafiyatul jama' in bai yiwa sai a tarjihu a rinjayar da wata magana akan wata magana akan dalilai shi yasa yanzu in mun kai bayani a cikin tahrir fi usul tafsir za mu iya shiga cikin ikhtilaful mufassirin an gane ko nan mu yi bayanin nan ma sabani dalilan sabani a ƙarshe sai mu rike da at-tarjihu yadda ake yin tarjihi shi kuma cikin fusulun fi usul tafsir yadda ake yin tarjihi akwai bayanai da kuma shi ma at-tahrir fi usul tafsir Allah ya taimake mu na farko al-ikhtilafu fi tafsiri wal ijma'u alayhi shine fasalin al-mabhath al-awwal asbab al-ikhtilaf shin me yasa malamai suke yin sabani a wajen tafsiri waɗanne dalilai suka sa ko haka na kawai don dai wani bai yi ma wani ya saba da shi ko don wani bai yi da wani ahdaful fasl wannan fasali abinda zai karantar da mu gashi yutawaqqa'u min ad-darisi fi nihayati dirasatihi li hadha al-mabhath ana sawa tsammanin idan mai karatu ya karanta wannan mabhasi an ya kuna qadiran ya kasance mai iko ala akan ga abubuwa yu'allila al-ikhtilaf fi tafsir ya zamanto ya san illoli yana iya bada dalilan da sun kasa akai sabani a cikin tafsir shine yu'allil daga allala yu'allilu ta'lilan yumathilu li asbab al-ikhtilaf fi tafsir yana iya bada misalai yubayyinu asbab al-ikhtilaf fi tafsir ba'd al-ayat fi kutub at-tafsir ya bayyana waɗansu sabani da an ka cikin littafin tafsiri saboda littafin sun yi shi ne a matsayin littafi ne muqarrar da ake karantarwa to al-ikhtilafu fi tafsir wal ijma'u alayhi sun kace qaddima al-kalamu an al-ikhtilaf an gabatar da magana akan sabani ala al-kalami fil ijma' akan magana akan ijma'i li'anna al-kalama fil ijma'i domin yin bayani kan ijma'i a cikin tafsiri yattadihu zai bayyana bil kalami an al-ikhtilaf in an yi bayanin sabani wanga hikimar da ta sa an gabatar da wani fasali akan wani fasali bi khilafil aksi sabanin sun kuye inji malaman zauri domin an kai bayani kan ijma'i sannan an ka zo kan an kai bayani kan ikhtilafi kaga an rikitar da kai kama anna ta'addud al mufassirin mazillatul ikhtilaf wat tafsir kamar yadda kuma malaman tafsiri da suka zamba guda ba to kaga wannan shi daga cikin dalilin da yasa a samu sabanin tafsiri hatta eh yatasanna khilafu zalika an gane ko وهو الإجماع على التفسير سيئن يتسنى كو سيئن يبين خلاف ذلك سابان ونن sabanin sabani kenan shine ijma'i wa huwa al-ijma'u 'ala at-tafsir tasanna shine kamar a ce abu ya daukaka ko ya tabbata da sinun ne na farko asbabul ikhtilaf fi tafsir me yasa malamai suka yi sabani nan zamu ci ciro su maganganu masu muhimmanci ba duka zamu karanta ba wal ikhtilafu yaqa'u shi sabani a cikin ilimin tafsiri yana zuwa bi sababi ihtimalin nassi saboda nassi yana dauka li aksar min ma'anan fiye da ma'ana daya to tunda yana daukan ma'ana fiye da daya kaga kenan sai a samu sabani abu na biyu shi wa min al-ikhtilafi yana daga cikin sabani a cikin ilimin tafsiri a kafin wannan wa minhu ma huwa maqbulun mahmud shi sabani akwai wanda maqbul ana karɓar shi mahmudun abin yabona wa minhu ma huwa mardudun akwai sabani da mayar da shi akai idh laysa kullu ikhtilafin mu'tabaran ba duk sabani ba ake hankalta mishi wa min al-ikhtilafi yana daga cikin sabani ma yarju ila ma'nan wahid zuwa ga ma'ana guda fa yakunu al-ikhtilafu fihi ikhtilafu ikhtilafu alfazin wa ibaratin to irin wannan sabani sabani ne na lafuzza da jumloli ibarat da malamai suka yi amfani da su zaka iske an ce malam wane ya ce kaza malam wane ya ce kaza mal duk dai karshe in ka dawo cikin hada maganganun ba sabani ba shi da aka ce ma ikhtilafu tanawwu an gane ko sai kuma akwai ikhtilafu tadad sabani na cin karo da juna sun ka ce wal ikhtilafu bi nawaihi hadaini akwai ikhtilafu tadad da ikhtilaf at-tanawwu to wal ikhtilafu shi sabani bi nawaihi da nau'in shi hadaini guda biyu ikhtilafu at-tanawwu da ikhtilafu at-tadad lahu asbabun yana da sabubba mujibatul liwuqihi wadanda sun ka wajabta afkuwar shi an gane ko yawa to nan za a yi karatun asbabul ikhtilaf al-mu'tabara an gane ko sai malamai suka ce awwalan na farko yana daga cikin dalilai mu riƙe da kyau da suke sa a samu saɓani alishtirakul lughawi a samu ishtiraki kalima ta yi tarayya akwai ishtirakul lughawi na lugha an gane ko wanda muna yawan faɗar alishtirak alishtirak al-lafzi alishtirak al-ma'nawi alishtirak al-mutadad alishtirak bil madda ko bis sigha wal mushtarakul lughawi abinda ake nuhi da kalma mushtarakul lughawi huwa al-lafdhu alladhi yatluquhu al-arab shine lafazin da laraba suke amfani da shi al-ithnaini akan abu biyu fasa'idan ko abinda yayi haka yayi sama kenan sa'ada kenan ko abinda ya wuce haka wa yadhharu yana bayyana iradatu ahadiha dai daga cikin su bi qara'inin da wasu alamomi tahiffu bil kalami wadda ta kewaye magana an gane ko sannan kuma sun kace wal ishtiraku shi ishtiraki qad yaqa'u fil lafzi yana zuwa a cikin lafzi da ishtiqaq al wahid wanda abu guda ne an wato asalin siga shigo ishtiqaqin shi daga abinda an ka ciro shi guda ne wa fi sigha wani lokaci yana zuwa sigha allati yakunu alaiha al-lafzu da lafzi yake akanta kaga yanzu an kace la tudarra asalin kalimar nan tana iya ba da ma'anar kinan latu ne katta cutar ita mahaifiya ta cutar da uban yaro latu zarrawa da yatun yana ɗaukar latu zarar ka a cutar da ita saboda ɗin tana a ce ai babu laihi a haƙƙin tana a bata haƙƙinta sai ita ta yahi in ta haƙarin abin wa fi sigatin lati ya kura laihar lafi wani lokaci na iya kuwa cikin siga in an ka ce sigatul amri kaga tana da ma'anoni daban-daban in an ka ce misali al'amur yufidul wuju yana nufin wajibci wa aqimus salata ku tsaye da sallah to sannan al'amur yana da kwabi ma'anan najd mandubi umarni da ba na wajibci ba mun gane ko yawwa sannan lokaci al'amur yana da kwabi da ma'anar tahdid tsoratarwa da narko da ba da firgici Allah ya ce i'malu ma shi'tum ya mana i'malu ma shi'tum arama da Hausa to kenan kaga sai wani ce to kage Allah ya ce mu mallaman ga suna sun ka taho sun ka sun ka ce muna kaza da kaza ashe Allah ya ce kwashi mai hisai amma bai karanta innahu bima ta'maluna basir muna ganewa yawwa to wa in ikhtalafa aslul ishtiqaq ko da aslin ishtiqaqi ya ya saba almuhimmu ga misalin shi inda Allah ya ce wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir waɗansu malamai sun kace abinda ake nufi da sihrun sihiri mustamirrun qawiyyun mai tsananin ƙarfi an gane ko waɗansu sun kace a'a wa qala akharuna wasu sun kace za'ilun shine mai gushewa zahibun mai tafiya an gane ko to malam yace wa hadha al-ikhtilaf bisabab al-ishtirak al-lughawi fi as-sigha yana koma ne zuwa ishtiraki cikin siga allati buniya min halafzu wa in yarau ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir wa in kana aslu al-ishtiqaq al-ma'na mukhtalifan bayna al-qawlayn faman ja'ala at-tafsir bima'na qawiyyun yakunu ishtiqaq mustamirrun min amarra yamir idza qawiya shay'u dar ba suna cewa amarra ba ya shudar ba domin marra ya wuce amarrahu ya shudar da shi to na amarra qawiya kenan shi yasa sun kace amarra yumirru qawya sihiri ne mai karfi wa man ja'ala at-tafsir bi ma'ana za'ilun shi ko wanda ya dauki cewa za'ilun kaman mai gushewa ne zahibun mai tafiya ne wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir ya dauke shi daga marra yamurru shine abu ya shudi an gane ko shi kuma cikin shudewa ma yana iya daukan ma'anar ci gaba da'imun domin al-istimrar yana nufin abin da ya dogi daga cikin shi kuma akwai kalima ta kaswara farrat min kaswara kaswara larabawa suna amfani suna nufin zaki wani lokaci kuma suna nufin amfani arrami min rijali mahalbi namiji shi yasa sun kace farrat min kaswara dabbobin daji sun ga mahalbi wasu sun kace a sun ga zaki wannan yana daga cikin dalilai na sabanin malaman tafsiri ba don wani shi na son shi saba ma wani bane mun ji wannan da kyau abu na biyu saniyan audu damir inda damiri yake komawa wannan yana da misalai masu yawa an gane ko amma zan bada misali daya kamar inda Allah ya ce wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa ijtabakum wama ja'ala alaykum fid din min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimina min qabl huwa wasun kace ضميري شنا كوما زوا اقرب مذكور دا با تنا ركين قاعده اللاربتي الضمير يرجع الى اقرب مذكور هذا هو الاصل sai in an samu karina wanda za ta hidda shi daga wannan sun ka ce huwa sammakumul muslimina annabi rahimu ake nufi shi yasa ya muku suna musulmi dan an ce iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin amma waɗansu malamai sun ka ce a'a damiri huwa shi na koma zuwa ga Allah an gane ko don farkon magana an fara ne da zancen Allah wajahidu fillahi sun kace qarina da take nuna Allah ake nufi dan ya ce huwa sammakumul muslimina min qablu sace mi wa fi hadha kaga annabi ibrahim ba shi sabu sunan qur'ani ba an gane ko madalla salisan abu na uku daga cikin dalilin da suke sa malaman tafsiri su yi sabani alwasful muhtamil li aksar min mausufin wato sifa wanda take ɗauka fiye da abu ɗaya a cikin wannan sifa kamar inda Allah ya ce wal mursalati urfa mursalat jam'i ne na mursala mursala shine abin da anka tura ko anka aika to ya wasu malamai sun ce wal mursalati ar-riyahu ake nufi shine iska dan Allah ya ce wa arsalna ar-riyaha lawaqiha mun ji da kyau wasu malamai suka ce almuradu bihi almala'ika mala'iku ake nufi don Allah subhanahu wata'ala yace alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil mala'ikati rusulan Allahu yastafi min almala'ikati rusulan wa minan nas taf eh to aramma in ba ka'idodi za a karatu ba wanga rigima da aka tunkara ina za a da ita kuma duk ba wannan wuri ɗaya ba irin su wazzariyati zarwa da irin wasafati saffa irin su wannajiati duk sifofi ne ita ko sifa tana ɗaukar abu da ɗaya to irin wannan ana iya ɗaukar duk suna shiga ciki amma sai a zaɓi in yana yiwa a haɗa su sai a haɗa ya zan ikhtilafu tanawwa in bai yiwa to sai a zaɓi guda a faɗi ƙarin da tassa an ka zaɓi guda abin da yasa an ka ce nan wal mursalati an ka zaɓi mala'iku dan saboda ya ce fal mulqiyati zikira kaga iska ba ta ɗaukowa ƙur'ani ta kawo ko wahayi ba sani ko mun fahimta ba wasu ce a'a ta kanta tana ɗauke da wa'azi ai ana tura ta ta sai ta halakar da waɗansu in ta halakar da waɗansu ta ba waɗansu wa'azi an gane ko abu na hudu ikhtilaful masdar al-mu'tamadu alayhi fi tafsir sabanin masdarin da an kai dogaro gare shi wajen tafsiri an gane ko musamman wani zai dogaro kan lugha wani kuma ya dogaro kan nassi ko aya ko hadisi tunda mun haɗu masadir tafsiri tafsir qur'ani bil qur'an a kuma mu qur'ani ko hadisi sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam da ta inganta ko aqwalus sahaba ko aqwalus salaf ko lugha to wani sai shi amfani da lugha misalin shi ko ko wani ma masdar kin shi ba na sunna bane na yan shi'a ne tunda an yi samu samu sabanin aqida kaga dole sabanin tafsiri yasu misalin shi inda Allah ce yawma yukshafu an saqin ranar da za a yayi daga ƙori ko ƙwabru wadda suka ta cewa abinda ake nufi da shi shi ne cewa yi safo an amurin azimi wani abu zai bayyana don ƙiyama za ta bayyana al'amurra masu yawa ya ayyu hannu su taƙo rabbakum inna zalzalata sa'ati sai una azim waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a yukshafu an saqihi Allah ne zai bayyana ƙaurinsa fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'mina dukkan mu'mini da mu'mina za su yi masa sujada fayabqa kullu man kana yasjudu fi dunya riya'an amma don da yake yin sujada don riya wa sum'atan kuma don aji shi fayadhhabu liyasjud sai ya so ya sujada fayaudu dhahruhu sai bayan shi ta dawo tabaqan wahidan ka ce dai kamar tabaq ka ce wai wai wannan hadisi ne yana cikin sahih al-bukhari hadisi na abi sa'id al-khudri to kaga waɗanda suna cikin ayatu sifat ya ƙwabirin Allah suke ba mu sani ba la na'riful kayfiyya ko ba haka nan bane to kaga tunda wanga hadisi na wani yayi amfani da lugha masdar kin shi lugha sai mu gabatar da na hadisi don shi mai lugha bai kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ba mun ji wannan da kyau sai mu je zuwa ga abu na gaba khamisan abu na biyar alaqatul aya bi ayatin ukhra ya zaman to aya tana da alaka da wata aya shina daga cikin abin da ake kira at-tafsirul qur'ani bil qur'ani ko at-tafsirul mawdu'i ka tattaro ayoyin da suke magana kan mas'ala guda ko ko aya kaza tana da bukata aya kaza kafin a fassara ta galibin masu tafsiri mu ne in ba aya niyya ba sai ka iske mutum in ba ayar da an gaba gare shi ba bai ihta wata aya to in tana da alaka da wata yanzu ya za a yi sai dai shi ba ku hankuri koko to kuma ba ganewa za a yi ba malam yace kad kad yakhtalifu fi anna al-aya kad yakhtalafu tana yiwa ayi sabani fi anna al-ayata cewa ita aya mukhassasa an kebance ta wasu su ce wannan aya a mu ce makhsus wasu ce a'a tana nan aw muqayyada wasu ce a'a mu aya ce muqayyada wasu ce a'a mutlaqa ce sakewa wai take aw mansukha wasu ce a'a an shafe ta bi ayatin ukura da wata aya tau kaga sai rikici ya taso kowanne akwai mahangan da ya diba ma shi yasa irin wanga sabani cikin fiqh ko cikin ilimin hadisi asbabu ikhtilafil muhaddithin kadiba cikin littafin khaldunul ahdab an gane ko da haƙar mina da ina zaton da ha babbana ashe da haƙar mina ko asbabu ikhtilafil fuqaha ko asbabu ikhtilafil usuliyin duk an yi littafai da bincike kansu to ga misali inda Allah subhanahu wata'ala ce wala tankihul mushrikati kakku auri mace mushrika ko bari mu fassara ta Hausa arniya eh ko kahira Allah inji sakkwatawa hatta yu'minna har sai sun yi imani al mushrikat amun ne fi kulli mushrikatin sawa'un akanat wasaniyatan am kitabiyatan shan arniya ce ta asali ko ko wanda take ahlul kitabi ce kenan kirista ko yahudiya fa innahu yuhkamu bi khuruj al kitabiyyah min hadha al umum bi ayatin ukhra mukhassatan li hadha al umum ana ita am ce amma sai a fitar da shi da da wani abu in mun doki al wagga umumiyya ce istighraqiyya ko kuma al umumiyya ce jinsiya amma in mun ka ce al-istighraqiyya ce umumiyya urfiyya kenan sai zamanto mushrikai akwai waɗanda ake nufi tunda urfu ne ban- kenan nan babu ma zancen ta'arud bainal am wal khas to amma mun ka dauke ta am dauke ta a matsayin am din yadda misalin zai hita an gane ko shi da sai a dauki cewa ayat da ta khassasa ta inda Allah ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum ko ba ka dan bari shikenan wal muhsanatu min al mu'minat wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum kaga an halatta muku ya'ya shine kin muhsanat ba bayi ba min alladhina utul kitaba min qablikum kuma wagga aya ta bakara ita ce farkon sabka don bakara ta sauka shi ya ta cikin shekara ta biyu koko ita ce farkon sura da ta sauka a madina yadda malamai suke faɗa ita ko ma'ida ita ce ƙarshen abin da ya sauka cikin tana akwai al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati kina kaga sai da mutu ta yi khas kenan an gane ko amma akwai waɗanda sun kace daga cikin malaman tafsiri wala tankihul mushrikati nan al ahadiyya ce ma'ana nau'in mushrikai masu bautar gumki ake nufi kenan su asal a wajen su ma zancen ahlul kitabin mata su ba kenan su ahlul kitabi ayat su daban take babu babu ma zancan amu da khas muna ganewa yawwa to kaga dalilin da yasa an ka samu wannan sabani shine saboda wagga aya ta zo to irin waɗannan ayoyin kamar ayoyi kaga wagga aya amu wa khas ce bai kawo muqayyida ba da wanda ba muqayyida ba misalin mutlaqa da muqayyada sai ka isa kuma malaman tafsiri sun yi sabani akan wannan ina ake samun shi ayo da ta zo da itlaqi kamar misali inda Allah ce fa'fu wasfahu hatta yati Allahu bi amri ku kauda kai fa'fu ku yahe wasfahu ku kauda kai waɗansu malamai suka ce irin waɗannan ayoyin gaba ɗaya da suke cewa ka ayyaki ka ayyaki ka ayyaki mutlaka ce to amma ayoyin tunda ya ce hatta ya ati Allah bi amrihi kaga kaidi na yi musu to ayoyin da sun ka sun ka ce a qawqatil mushriki na kafatan sai sun kai ta kaidin ayake su ba sani ko mun fahimta ba misalin aya ayi sabani kan an shafe hukuncin ta ko ba a shafe ba kamar inda Allah ya ce kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khairan al-wasiyatu liwalidayhi in taraka khairan lil-wasiyatu in za ahada kaga an ce an wajabta mana wasiya ga iyaye sai waɗansu malamai suka ce wannan ayar an gane ko maksusa ce an yi taksisinta wasu malamai suka ce a'a ba taksisinta da an kaba shahita da an kai don canda sun yi aiki da ita amma daga baya ce an ka ce a'a yanzu ba wasiya za a yi musu wa gado za a rabu lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura to zaka iske aya waɗansu su ce muqayyada ce ko mutlaka in baka san wannan ba ka ce ka fada cikin matsala kamar yanzu aya bari ma wani misali muqayyada wanda fito a fili wanda ba tunda waccan aya da muka kawo ta muqayyada da mutlaka wasu na ganin amul khas ne nasikh wal mansukh ne kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar ya kuma su imani duk lokacin da kuka haɗu da kafirai kuna wajen yaki zahfan nan asalin zahf shine rarrahi amma wato kuna tafiya zuwa yaki fala tuwalluhumul adbar kada ku juya ku ba su baya kaga ta nuna kowane lokaci kar ku ba su baya tadullu ala al-itlaq amma daga basi Allah ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum du'afa fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn kaga sai tayi taqyidi na lokaci wasu malamai haka sun kace wallahu ta'ala a'lam sadisan abu na shidda da yake samun malaman tafsiri su yi saɓani al-ikhtilafu fi wuqu'it taqdimi wat ta'khir za a samu saɓani a cikin abkuwar jinkirta wata kalima gabatar da wata kalima da jinkirta ta fi tartibi alfazil aya a cikin jerin kalimomin aya to yanzu ya za a yi da wannan to sai kaga wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza shi ya sama imamu suyuti a cikin littafinsa al-itqan fi ulumil qur'an ya kawo babu muqaddamuhu wa mu'akhkharuhu cikin al-qur'ani sai ka cire ayoyin da ya kawo in kana so ma sai ka hada duk ayoyin da an ka ce akwai taqdim wa ta'khir kansu sai ka bincike kansu sai ka fitar da shin akwai mawadi al-mukhtalaf fiha al-mawadi al-muttafaq alaiha da kuma balaghatu at-taqdim wa ta'khir kaga magana ta kare bogiya kashe buka misali shi a takdim wa ta'khir kin nan akwai inda za a kai an yi sabani ba gaskiya bane kamar inda Allah ya ce wa id qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta asalin magana ma waɗansu malamai sun ce an yi takdimi da ta'khiri wasu sun ce babu takdim wa ta'khir ina na shike da Allah ya ce قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق وسنك تنان ذا أوقفي وسنك تآآ ذاك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي سنك بحق إن كنت قلته فقد علمته تبس إنه هئي الله كاسد kaga wannan shi daga cikin abin malaman tafsiri sun kai sabani amma zance mafi inganci qala ma qala subhanaka ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته muna ganewa irin wannan shina nan cikin qur'ani kamar wajen wala kad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbihi shin laula an ra'a burhan rabbihi la hamma biha ne ko ko wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbihi an shafe jawabul laula akwai maganganu na malamai da kuma faja'atuhu ihdahuma tamshi al istihya'in shin ja'at جاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت shin shi alastihya'in yana da alaƙa ne da tamshi ko ko qalat alastihya'in inna abiyya da uka to dan haka annan an kawo asbab ikhtilaful mufassirin guda nawa guda shidda shine asalin na farko al-ishtirakul lughawi al-ikhtilafu fi marji'u ad-damir ذكر الوصف المحتمل لأكثر من موصوف اختلاف المصدر المعتمد عليه في التفسير الاختلاف في علاقة آية بأخرى الاختلاف في وقوع التقديم والتأخير في ترتيب ألفاظ الآية من جوانا تو تندا منسى مكاونا زا أشقا أتشن المبحث الثاني سيأجا أنواع الاختلاف shin sabanin nan na tafsiri gida nawa ya kasu don in ba a san ko gida nawa ya kasu ba akwai matsala in an ka faɗi yadda ya faɗu za mu dawo cikin littafin asbabul ikhtilafil mufassirin don nan ma ya yalwata bayani kan dalilan sabanin malaman tafsiri saboda wanga littafi ne da an kai mukarraran ɗalibai su karanta waga ku doktora ce da an ka rubuta kinan nan yanzu na kamata mu kawo shi amma za mu jinkirta shi sai mu buɗi nau'uka na saɓani za mu sake koma zuwa ga dalilan saɓanin malaman tafsiri don shi a cikin littafin ya kawo waɗansu asbabul ikhtilaf waɗanda nan ba a kawo su ba ko kuma ya yalwata bayani kansu amma zan ɗan yi bayani kansu a gurguje shi ya kawo ikhtilaful qira'at misali al qira'at kira'a tana iya bambanta wani ya fassara da wannan kira'a wani ya fassara da wannan kira'a mun gane ko sai zo zuwa ga al-mabahisul lughawiyya kinan nan ya nuna cikin nassi ana iya samu abin da sa ayi sabanin tafsiri akwai al-mabahisul lughawiyya al-ishtirakul lafzi al-ishtirakul mutadad al-haqiqatu wal majaz ga waɗanda sun kayyade da ita ko kuma al-haqiqa ko ko al-uslub min asalibil lughati al-arabiyya an gane ko sai kawo al-umum wal khusus yana daga cikin sabanin malaman tafsiri da al-mutlaq da al-muqayyad da al-mujmal da al-mubin da al-amru an-nahyu duk malamai sai su yi sabani wajen ma'anar su sai ya kawo an-nasxu ina fata an fahimce ni sannan ya kawo daga cikin sabanin malaman tafsiri mawqiful mufassirin min qadiyat al-aql wasu malaman tafsiri da yake aqida su ba ma kyauta ba kamar irin su mu'tazila al-madrasa al-aqliyya yuqaddimuna al-aql ala an-nass su kuma ahli sunna yuqaddimuna an-nass alal aql sannan ya kawo daga cikin dalilansu na sabani fahimul mutashabih wasu sun ce al mutashabih shine masta'sara Allah bi ilmihi wasu sun ce al mutashabih a'a ma ya'lamuhu al ulama min khilal an nusus an gane ko sai yanzu kuma babu sani babi na biyu ikhtilafu maqayisin naqd fi sanadin riwaya sabanin malamai wajen wato sanadin riwaya in za a ina kadinta ma'ana wasu ce hadisi da'ifi ne wasu ce mi sahihi na ikhtilafu ulama fi maqayisin naqd li matnin riwaya sabanin malamai wajen naqadin matanin riwaya nan ba sanadin ba ma'ana da ke cikin hadisi misali sannan ya kawo al-ikhtilafu fi masadir at-tashri' mimma la nass fihi sabanin malamai a cikin masadir at-tashri' wadanda nassi bai zo ba kenan ijtihadi za a yi kenan masail na ijtihadi cikin al-qiyas wani lokacin sai su yi qiyasi a samu sabani wani lokaci al-maslaha al-mursala wani lokaci al-istihsan wani lokaci al-istishab wani lokaci shar'u man qablana wani lokaci al-ihtijaj mafhum al-mukhalafa wanda hanafiya su busai akan mafhumil mukhalafa ba wani lokaci a tasaddu zara'i wajen aiki da shi sai a samu sabani wani lokaci sai a tai halil aslu fil ahkami shar'iyya at-ta'lil wasu malamai sun ce ana ta'lilin ahkamu shar'iyya sun ce ba a yi wanda juz'i ne na qiyasi tunda cikin qiyasi akwai ta'lili sai yazo zuwa ga babi na hudu al-ikhtilafu al-aqdi sabanin aqida wanda mas'aloli ne wanda ahli sunna suke da sabani da wadansu kaga kamar mas'ala ta at-tauhid tsakaninsu da mu'tazila kenan da al-adlu duk da suna da sabani da tauhid ba da mu'tazila ɗaya ba kamar mas'ala wagga an samu ta suna ne haka amma mushkila ta ahli sunna tsakaninsu ta tauhid da sauran duk al-firqa dalla an gane ko duka suna da sabani na tauhid tauhidi kina dole tafsiri ya bambanta a cikin ko mas'aloli na tauhidi tunda ba ɗaya bane sai mas'ala ta al-adlu adalci yadda mu'tazila suke kallon shi sai al-wa'd wal wa'id sai hukmu murtakibul kabira sannan kuma da asali da suke amfani da shi almanzila bainal manzilataini da kuma hukumu murtakibil kabira fil akhirah nan fil dunya ne na farko na bi fil akhirah al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar ya ahli sunna suke kallon shi a mu'tazila suke kallon shi ina fata mun fahimce ni sai yazo cikin ikhtilaf al aqdi ya dauko ne dan shi'a da ake kira tabrasi wanda adda tafsiri majma'ul bayan qadiyya ta mahadi muntazar tsakanin ahli sunna da shi'a nikahul mut'a auren mut'a halin an biya uyu da suna shin ana gadon annaba ko ba a gado ahli sunna sun ce ba a gadon su a gadi duke su ko mulkin su ko ba gadan bane sai dai a gadi sai dai a gadi ilimi to su sun ce a'a har da duke ana gado an gane ko annasu wal bada yadda ahli sunna suke kallon annasu da yadda yan shi'a suke kallon shi al bada'u al fasl al khamis sai zo asbabul ikhtilaf al mufassirin al intima'u al madhhabi madhhabar da mutum yake akan ta sai ya ɗauki tafsirul qurtubi zakka ƴaƴan itace zakatu thimar hukmu bai'i dur makka wa ta'jiruha hukumcin sai da gidajen makka da bada su a haya sannan yazo cikin ikhtilaful fiqh al-madhhab al-fiqhi ya ɗauki shi qurtubi maliki na sai ya ɗauki abubakar ar-razi al-hanafi an gane ko sannan ya kawo sabanin hukmu anfiqatil maita wa labanuha abinda ya zamanto na dabbar na dabba hantsata da nononta an nikahu biduni waliyin yin aure ba tare da waliyi ba malaman tafsir su yi sabani albabu salis babi na uku sai ke shi asaru ikhtilafin mufassirin fil aqaid sabanin su a cikin aqida nan ya shiga kuma wasu nau'uka mas'aloli na aqida ziyadatul imani wa nuqsanihi wasu sun ce al imanu la yazidu la yanqus ahlus sunna sun ce yazidu wa yanqus har cikin hanafiya an samu masu irin wannan tunani kaga daga cikin kuma matsalolin da an kai sabani na abin da ikhtilaful istithna'i fil imani wa ta'liqihi bil mashi'a kace ana mu'minun insha Allah shin ana yi ko ba a yi al husn wal qubhu shar'an wa aqlan shin al husn wal qubhu na shari'a ne ko ko na hankali na kaga mu'tazila sun gabatar da hankali ko ba kadan bane sai dauko al faslu thani a cikin babi na اختلاف المفسرين في الع... في العقائد an gane ko sai ya ɗauko fasulun sani asarul ikhtilaf fil ahkamin fiqhiyya tasirin sabani shine bayanin da ya ce ikhtilafin fasulun asbabuhu wa asaruhu sai kawo asarul ikhtilaf fil ahkamin fiqhiyya fi suratul hajj an gane ko sai ya kawo mas'ala ta hal yasihhu an-nahru laylan shin ya halatta a yi yanka da daddare ko ko irana ta faɗi ba a yanka an gani ko tun da aya ta ce a yi yanka to shin dare in dare ya yi tsaye da yanka za a yi sai gobe kamar yadda malikiya suke gani ko ko a dai har cikin dare dai ana iya a yanka to ka je wasu asbabu da ya kawo in Allah ya ba mu iko za mu zo a ɗauke su koda misali ɗaiɗaiɗai a bayar insha Allah ta'ala amin Allahumma amin don saboda ilimi yan uwa ba ba ba ba ba abin wasa bane idan an ka ɗauki ilimi abin wasa to duk al'amura za su cakuri yanzu za mu dawo cikin littafin mu wanga kamar kanun labarai na da bayar eh abin da suka ce ma kanun labarai amma ba na yan jarida ba wanda na karatu na eh anwa'ul ikhtilaf fi tafsir tafsiri yana da sabani to ya yake sabanin nashi nau'uka malamai da suke bayani sun yi ta'asili ya an ce ta'asili shine ba da ka'idodin da ake gane sabani ka'idodi su yi ta'asili tasiri guda biyu ne akwai tasiri na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin wanda ya mutu hijira tana da shekara 768 da 28 nake son da ci akwai tasiri na Ibn Juzay al-Kalbi malami ne al-Andalusi yana da littafin tafsiri at-tafsir li ulum at-tanzil ina ganin in ban manta ba ya mutu hijira tana da shekara 741 to duka tasilat kin da sun ka kawo mai son tasili na Sheikhul Islam Ibn Taymiya sai ya koma cikin muqaddimatuhu fi tafsir muqaddima fi usul tafsir ya kawo anwa'ul ikhtilaf ya maida shi zuwa guda biyu an gane ko ikhtilafu tadad da ikhtilaf at-tanawwu an gane ko اختلاف التنوع اختلاف التضاد shine maganganu su ci karo da juna ba a yi hada su kamar inda Allah subhanahu wataala ce illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah kaga sai in sun yafe ko ko wanda igiyar aure take hannun shi wasu sun kace abin da ake nihi bi yadihi 'uqdatun nikah azzawj miji tunda shi adda izinin saki wasu ka ce a'a alwaliyu waliyin mace shi na biye da hukuratun nikah idan in bai ba su abu ba za a daura ba tau waɗansu malamai ta ce to ya za a yi da wannan wasu sun ce ana iya jam'i ɗinsu waliyi na iya yahewa miji ya riƙe sadakin ko ko miji na iya yahewa ita mace ta riƙe sadakin wasu sun tafi akan haka amma su da sun kashi cikin ikhtilafu tazaddu ba a iya haɗa su sai ikhtilafu tanawwu wanda kuma ikhtilafi ne na sabani wanda kowane yana da ma'anan abinda sun ka faɗa duka yana koma zuwa ga abu guda sannan kuma sun ka kawo ta'asil na ibn juzay alkalbi wanda cikin muqaddimar shi tafsir at-tasil li ulum at-tanzil cikin muqaddimar shi wanda ustaz dr musa'id at-tayyar ya ma yi tahqiqin ta yayi bayani kanta an gane ko to ba sai mun kawo nashi ba yanzu sai mu zo zuwa ga taksimi sun ka ce a taksimul muhtar taksimin da sun ka zaɓa ma'ana suna ganin ya fi sauƙi ga ɗalibi sun ka ce gashi mu riƙe da kyau na farko sun ka ce za a kalla a tafsir bin nazar ila ta'addudil ma'ana min adami yankasimu ila qismaini in an hankalta ma ma'ana tana yawaita ko ta zamanto ɗaya to ya kasu gida biyu na farko alkhilafun ladhi tarji'u fihi al-aqwalul mazkuratu ila ma'anan wahid dan dalibin ilimi ya gane sabanin da duk in an dauke shi kaf to lafuzan na sun ka bambanta ma'ana guda yake dauka الثاني نبي الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى سابان دا مغنغنون ذا سكوما وافيه دا مغنى دايا an gane ko kenan yanzu in kana da magana biyu in kana magana daya ai babu zancen sabani to in ka samu biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma kaga an samu hiye da ma'ana daya to wa yakunu ta'amul ma al-ikhtilaf al-warid fi at-tafsir ala an-nahwi at-tali idan ya zamanto an samu maganganu daban-daban ga yadda za ka mu'amala da shi ya za ka yi mu'amala da shi na farko at-tanbih ala kaunuhu min ikhtilaf at-tanawwu' aw at-tafat shine ka tabbatar tanbihi shine fadakarwa sai ka nuna ma dalibai misali cewa to yanzu tunda mun samu magana fiye da daya shin ina za mu sa su shin min ikhtilaf at-tanawwu' ko min ikhtilaf at-tadad shin maganganu ne wanda karshe duk za su haɗe ga abu guda ko ko a'a ba a iya haɗe su an rinjayes shine halin mataki na farko dirasatu ihtimal al-ayati dirasatu ihtimal al-aya lil aqwal al-mazkura sai kai karatun cewa shin wannan aya za ta dauke waɗannan maganganu gaba ɗaya ko ba za ta dauke su ba mun gane ko don ka hidda in akwai na ƙarya wanda aya ba ta dauka ka watsar da shi zikru sababil ikhtilaf sai ka faɗi dalilin da yasa sun kai sabani هل هو اختلاف بسبب اللغة كوكو بسبب قراءة من القراءات القرآن كان راجع إلى القرآن أو راجع إلى الحديث متن الحديث أو سند الحديث منا قالوا أو هو راجع إلى العقيدة أو هو راجع إلى الأحكام الفقهية منا جيدة جو سيكا زوزوا الترجيح سيكا رنجايس biƙa'idatin da wata ƙa'ida min ƙawa'idin tarjih na daga ƙa'idodin da ake bi idan za a yin tarjihi a rinjayas in ihtajal amru ila dalik idan al'amari ya buƙaci wannan ƙa'ida rawa kenan ƙa'ida hudu na to kaga duk karatun da za a yi ma ikhtilaf da ka riƙe wannan ƙa'idodin ga kanka a ce ka riƙe su dam to ka huta in mas'ala dubu an ka kawo na sabani kawai ka san inda zaka watsa shi ko in ce ka san inda zaka sashi to yanzu misali al-ikhtilafu alladhi tarji'u fihi al-aqwal ila ma'anan wahidan sabani wanda maganganu gaba ɗaya suna komawa ne zuwa ga abu guda gashi النوع الأول الأقوال التي تعتبر أمثلة لللفظ العام maganganun da malamai suke kawo ana ɗauka su misali ne na lafazi am magana ce ta gami shi ne suke kira a tafsiru bit tamthil don mu gane inda Allah ya ce wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana sai ce mi wa qina azaban nar wadan sun kace hasana afiyatud dunya Allah ya baka lahiya anan duniya wasu sun ka ce a'a abinda aka nufi da hasana al'ilmu wal ibada ka samu ilimi kuma ka bauta ma Allah wasu sun ka ce hasana almalu dukiya kuɗi money ko baka nan bane l'argent da faransanci to duk in ka ɗauka ko la richesse duk in ka ɗauka duk waɗanda hasana tana ɗauka su mutum yana son lahiya a duniya ko baka nan bane yana son ilimi a duniya yana son ibada a duniya yana son dukiya kai ban shi ma duk abin banda waɗannan ai akwai abubuwa duk dai masu kyau waɗanda kake bukata kana bukatar gida kana bukatar mota kana bukatar ƴaƴa don hasali sannan Allah ya baka masu albarka ban sani ko mun fahimta ba to kenan waɗanga ana kiran shi ikhtilafu tanawwu ne bai shiga cikin ikhtilafu tadad kuma dalilin su kowanne wani juz'i na ya dauka ya bada misali da shi da haka irin wannan in ka gani kaka ce mallan wane ya yi kuskuri a ba kuskuri na ba sashen abin na ya ɗauka fassara da shi mun jiya da kyau asa annau usali abu na biyu cikin ikhtilafu tanawwu at-ta'biru an al-lafz bi juz'i ma'anahu ayi ta'biri da sashen ma'ana tai ba dukan shi ba shi da suke cewa wato dalalatul al-iltizam misali inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yau tamuru sama'u maura ko a amintu man fi sama'i an yakhsifa bikum al-ardu fa idha hiya tamur sai sun kace tamuru fa idha al-ardu tadhhabu bikum wa taji'u kasa tana zuwa da ku tana dawowa kaga zuwa da dawowa yana daga cikin sashen ma'anar abinda tamuru take dauka an gane ko tunda ana nufin girgiza ne wa tattaribu sai ta girgiza mun gane ko kenan waɗanda abubuwan duk ya haɗa su ne ƙarshe shi da tafiye ta dawo zuwan ta kaɗai bai isa dawowar ta shi ke nuna zuwa da dawowa shi ke nuna mi ta girgiza النوع الثالث نوع نأكو تعبير اللفظ آه، بنجا، الت- الت- تفسير التنوع اختلاف التنوع شيني آه، التعبير عن اللفظ بلازمه أي تعبيري ده لفظي ده لازم ينسى abin da ya lazimce sa ina fata an fahimce ni misali da Allah subhanahu wata'ala yake cewa eh, ula'ika humul khasirun inda yace alladhina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi ko ba karan bane wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ula'ika humul khasirun wasu sun fassara abin da ake nufi da al khasiruna an gane ko annaqisuna anfusahum hubudaha wadanda sun ka tauye marayukan su rabon su kamar yadda mutum yake hasara a cikin kasuwanci ibnu jarir tabari ya kawo wannan yace wa qila wadansu malaman tafsiri sun kace ulaika humul khasiruna humul halikuna su ne halakakku to in ka dibi haƙiƙanin haƙiƙanin hasara shine samun tawaya amma idan mutum ya samu tawaya a imani ni zai yi halaka zai yi kaga kenan sai sun kai bilazimihi domin duk wanda ya hasara imani to karshe mi amma ko mushi halaka to kenan kaga sun yi tafsiri da lazimi mun gane wannan ya bada mis- misali fiye da daya amma misali guda zamu bayar saboda yanayi ne lokaci annau'ur rabi'u nau'i na hudu at-ta'biru 'anil lafzi bima yuqaribu ma'anahu a zo a yi tafsirin lafazi da abin da yake kusa da ma'anar shi shine al-alfaz al-mutaqariba misalin wannan kamar wajen fadar Allah subhanahu wata'ala wajen inda Allah ya ce falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-dur waji'na bi bida'atin muzjatin fa awfi lana al-kayla wa tasaddaq alaina inna Allah yajzi al-mutasaddiqin ibnu jarir at-tabari da yazo sai yace wa qad ikhtalafa ahlu at-ta'wil fil bayani an ta'wili dhalika wa in kana uh, ma'ani bayanihim mutaqariba sai ya kawo yace an ikrima an ibn abbas bi bida'atin muzjatin mun zo da kaya muzjatin yace radiyatin kenan lalatattu daga radi'una zuyufin kwayamu inji malaman zauri shine wato abin da yake ba, ba, ba, ba na bogi ba na kwarai ba mara kyau la tunfaqu hatta yuda minha an gane ko ko la tanfiqu la tanfiqu kenan ko ina wadanda ba a kashin su daga nafaqa shay'una abu ya kare to kaga abu in an ce ya kare kamar abu na ana kasuwanci da shi sai kuma ibnu jarir tabari ya kawo ta magana daga ibnu abi mulaika shi ko yace samitu abba ibnu abbas ya ce waji'ina bi bida'atin muzjatin rissatul mata'i abin da yake ya rududdige rassa shine abu ya rududdige kaga kaya ne rudugaggu alhablu kamar kira alhablu igiya wal ghiraratu da ghirara an gane ko ghirara shine wani abu da aka ce ma algarara dama shine bahaushe doka ce algarara akwai buhon ashashe da aka ce ma algarara daga atiya al-aufi an ibn abbasin kala da an ka ce muzjatin albida'atu kaya addarahimu kenan dinarai ake nufi wal muzjatu ghairu ta'ilin asalin ghairu ta'ilin abinda bai da tsawo ma'ana abinda bai da amfani da kaji larabar sun ce hada ghairu ta'il la ta'ila tahtahu bai da wani amfani daga abi husayn an sa'id ibn jubair an ikrima waje ila bi bida'atin muzjatin an ka ce naqisatin tawyayyu kenan kyawun su ya tawaya wata riwaya kuma radiyya an gane ko kenan radiyya ɗaya daga cikinsu ya ce naƙisa ɗaya daga cikinsu ce radiyya daga yazid ibn walid an ibrahim waje ina bi bida'atin muzjatin qala qalila waɗanda sun kai kaɗan amma ba nan sun yi kaɗan ba su da ba su da yawa a'a qalilatul jamal suna da karancin kyawu ba a karɓar su ala tasma ila qawlihi fa auqi فأوقر ركابنا وهم يقرؤون عن مجاهد مزجات قليلة المهم kaji maganganu daban-daban daban-daban daban ibn jarir tabari ya kawo kusan magana shidda to duk in ka dauke su da wanda ya ce abinda ake nufi su musjatin radiyatin zuyufin da wanda ya ce risatul mata'i da wanda ya ce musjatin ghairu ta'ilin da wanda ya ce musjatin radiyya ko naqisa da wanda ya ce musjatin kalila kalilatul jamal kenan buskai da za a karbe su da gaugawa ba duk inda ta kai ta kawo ana kiran shi at-tafsiru anil lafzi bima yuqaribu ma'ana duk in ka diba ma'anar su tana kusa mun ji wannan da kyau to sai ikhtilafi na biyu shine al-ikhtilafu alladhi tarji'u al-aqwalu fihi ila akthar min ma'ana sabanin da zaka iske maganganu sun fi magana daya an gane ko maganganu sun fi magana daya to magana ta kai uku hudu biyar ko fiye da haka wa hadhihi al-aqwalu tahtamiluha al-aya jami'an amma in an bincika kuma duk duk maganganun da an ka faɗa aya tana ɗaukar su fa yasihhu an tufassara bihi al-aya sai a fassara aya da su wa takunu ka annaha bi musabati ayati ka ce kamar aya biyu na tunda aya duk tana ɗaukar su in akwai magana da aya ba ta ɗauka sai an watsar da ita yace wa qad yurajjahu ahaduhuma ala sabilil qawli al-aula cikin waɗannan maganganu ana iya ɗaukar guda in duk ana iya haɗa su sai a ce to wannan ya fi fitowa a fili shi kamata a sa gaba sannan wannan sannan wannan amma ba a ce ba ayat ba ta dukan wannan wa qad yakunu ahaduhuma mudaddan lil akhar to dai kuma yana iya zamantowa ya ci karo da daya to wa hadha al qawl al mudad imma an yakuna batilan min jihati nafsihi tana yiwa shi wannan magana da ya ci karo da wancan batilan min jihati nafsihi shi shi karan kanshi ƙarya na bai tabbata ba wa imma an yakuna sahihan fi nafsihi tana yiwa magana ce a zatinta ingantatta ta lakin na hu mudadun lil qawlin rajih fil ma'ana sai dai zamanto ya ci karo da zance wanda an kafiri jaye suwa a cikin ma'ana yace to fi hatainil halataini a cikin waɗannan hali guda biyu yubayyanu al qawlu sawab to za a bayyana abin da yake daidai wa hadha yani anna al aya la tahtamilu illa al qawl al akhar ma'ahu kina idan zamanto sabani da sun ka ci karo da juna za a duba a gani in an ga waccan magana ta karyata ita kanta magana ba ta da kyau da an ka faɗa sai a watsar da ita in kuma an ka ga a'a an gane ko ma'anar tabbatatta ta ce a ce to ita wannan ma'anar gaskiya ce sai dai an rinjayar da ita akan waccan game da tafsirin ayar saboda waccan ita ce tafi rinjaye saboda dalili kaza mun gane ko yawwa to haka ne ake ta'amuli da irin wannan saɓani oh. yanzu za mu zo saniyan abu na biyu al-ikhtilafin lazi tarja'u fihi al-aqwal ila aksar min ma'ana saɓanin da wato maganganu za su zo sun wuce ma'ana ɗaya to an ce sun wuce ma'ana ɗaya ko ba haka ba to shi kuma kala biyu na can saɓanin maganar yana koma ne zuwa ga ma'ana ɗaya nan kuma saɓanin maganar yana koma fiye da ma'ana ɗaya daga nan da muke wato ma'ana ce aka hankalta ma in magana dubu an kai in sun koma ga ma'ana ɗaya duk dai abu gudana amma in an kai magana fiye da ɗaya to yanzu nan kuma sai an bi yaya za a yi da shi an gane ko to ga misallan shi الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى أما لا تضاد فيها بس تكرر جونا با زامو دوبا مغني يا كاو مثالي دايا بيو أكو هاخدو أما bari mu ɗauki misali wato guda ya isa inda Allah subhanahu wa ta'ala ce kaifa wa in yadhharu alaikum la yarqubu fikum illan wala dhimma يرضونكم بأفواههم وتعبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون ابن جرير الطبري ده يزو إن جمالا ما يوند للتأفن أستاذ الدكتور مساعد الطيار ده ينزل أستاذ الدكتور أقوالا متغايرة يا كاو مغنغنو مبنبنتا akan me ake nuhi da al'illu wasu fassara al'illu Allahu kinan layar ƙubuna Allah fikum ba za su kiyaye Allah ba su kafirai in sun samu iko a kanku tunda Allah na aza doka haram da halal mun gane wasu ka ce a'a layar ƙubuna fikum illan al'illu sun ka ce shi ne al'ahadu in sun samu iko a kanku ba za su kiyaye alƙawali ba wal'aqdu da abinda kun ka ƙulla na wato alƙawarori wal hilfu da kawancen da kuka kulla tare da su duk ba za su kiyaye shi ba wasu sun ka fassara al'illu la yarqubuna alqarabata fikum ba za su kiyaye alqaraba ba yan uwantaka mun ji magana to ibnu jarir at-tabari da yazo akan irin wannan sabani sai ya ce qala abu ja'far shine ibnu jarir at-tabari wa aula al-aqwalu fi dhalika bis-sawabi ma'ana mafifitan mafificiyar magana da ya kamata a fada a da tafi dacewa da daidai an yi qala inna Allah ta'ala zakara ta'ala zikruhu wanda ambaton shi ya daukaka akhbara an haula il mushrikina Allah ya bada labari game da waɗannan mushrikai allazi amara nabiyahu waɗanda ya umarci annabinsa wal mu'minina da mu'minai bi qatlihim su kashe su ba'da silakh al ashhur al hurum an gane ko ko kuma mu ce bi qatlihim kashe su amma wannan nufin a yaƙe su tunda tana yiwa a yaƙi ba a kashe mutum ba a kama shi zambawa ba'da silakh al ashhur al hurum bayan watanni na alhurma sun shuɗe shine insilakh ko wa hasrihim Allah ya umurce shi da hasrihim ya sa musu takunkumi wal qu'udi lahum ala kulli marsad ya toshe musu ya zaune musu duk wata wato marsad mabaga kenan wurin da za su dan fito ko wace hanya ko madakata annahum to waɗannan mushrikan su law zaharu alal mu'minina da sun samu iko akan mu'minai lam yarqubu fihim illan da ba su kiyaye musu ba illu ba ba la lam yarqubu fihim illa ba ba illa ta banan ya ce wal illu ismun yastamiru ala ma'anin tala shi illu abu ne wanda yake ya kumshi ma'anoni guda uku al'ahadu alkawari wal aqdu da alkawari shi ma tunda al'aqdu duk da yake nan al'ahad shi al'aqdu ya fi fadin ana iya cewa ya fi fadin ma'ana bisa ga al'ahad amma dai ko kuma a ce duk kusan juna suke wal hilfu da kuma kawance wal qarabatu da qaraba kusanci وهو ايضا بمعنى الله كما يذو ده معناته الله الله فاذا كانت الكلمه ابن جرير الطبري yace in kalma ta kasance tashmalu hadhihi almaani thalatha ta kumshi wadannan ma'anoni guda uku walam yakun Allah khassa min dhalika ma'anan duna ma'anan Allah bai kebance wata ma'ana ba akan wata fasawabu abinda addaidai an yu'amma dhalika a game dukkan ma'anoni kama amma bi hajalla sana'uhu ma'ani hasalasa ma'ani hasalasa yadda Allah ya gami tunda Allah bai ce wannan wannan aka nuni wannan ɗaya aka nuni ba kai ma sai ka gami fa yuqalu la yarqubuna fi mu'minin ba za su kiyaye mu mumini ba Allah Allah in sun kama ka ba sun kace musu don Allah ba su san Allah ba ko ba karan bane wala qarabata in kace habawa ne dan uwanka ne kinin jini kahiri bai da dan uwan jini in dai kahirci ya kai kahirci yanzu na haida kashi ka kat wala ahadan bai kiyaye akwai ne alƙawali can yadda mutane mu suke kulla kasashen Afirka suna zuwa suna kasashen musulmi ana kullawa kawanci abin nan alƙawurra dekire dekire da turawa ana sa hannu banza kahiri na bai da amana wala misaqan ko wani alƙawari an gane ko kaga kenan ibnu jarir at-tabari ya nuna cewa idan an ka samu kalima tana ɗaukan ma'ana fiye da ɗaya kuma dukkan su duk da yake ba ba ɗaya bane ma'ana Allah daban alƙawari daban kawance daban ko ba haka nan bane zumunci daban amma duka waɗannan maganganun ba su karu da juna ba to tun da siyakin ayan na ɗaukar su ma'ana ayan na ɗaukar su to duk a gaba su mana mun gane wannan da kyau to shi na an ka faɗa maka yadda ake ta'amuli da al-ikhtilafu alladhi tarji'u fihi al-aqwalu ila akthar min ma'anin la tadadda fiha mun gane ko ba mun gane ba sai abu na biyu al-ikhtilafu alladhi tarji'u fihi al-aqwalu ila akthar min ma'anin wa bainahuma tadad an gane ko sabanin da zaka iske an same shi amma akwai tadad sun ci karo da juna don da zai da wannan to in sun ci karo da juna to wannan ya za a mu'amala da shi sai malam yake cewa ikhtalafa ulama min as-sahaba malamai na sahabbai tunda cikin sahabbai akwai waɗanda sun yi zurfi cikin ilimi akwai waɗanda kuma sahabbai ne suna da darajar ta sahaba amma ba su yi zurfi cikin ilimi ba ko ba haka ba wa man ba'dahu da wanda yazo bayan su fil muradi bil quru'i fi qawlihi ta'ala mi akiri da al quru' kalma ta quru' a cikin fadar Allah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' yace fa kad ikhtalafu fil muradi ala al qawlayn sun yi sabani anna al murad biha al athhar wasun kace tsarki ake nufi kenan mace ta zamana sai ta yi tsarki uku mace da take ganin jini idda ta ta kare in an sake ta anna al murad biha al hayd al hiyad alhiyab jam'i ne alhaidu haila ake nufi to yanzu ya zamu yi malam yace wa hadha al-ikhtilafu irin wannan sabani min ikhtilafi tadad yana da cikin sabani na cin karo da juna li'annahu la yumkinu hamlul ayati ala al-ma'nayn ma'an bai yiwa a ce ayat za a dora ta akan ma'ana biyu li tadadhihima domin sun ci karo da juna fal mar'atu matlubun minha an tatarabbasa thalathata atharin mace an nemi ta zauna tsarki uku aw thalatha hiyadin koko haila uku wala yutlabu minha an tatarabbasa bihima ma'an ba za a ce ta yi biyu din gaba ɗaya ba sani ko mun fahimta ba to kenan sai an yi tarjihi malamai suka diba cikin littafai da ake yin tarjihi kowa daga cikin malamai yayi kokarin rajjaha wata magana akan wata in ban manta ba ina ganin shi Sheikh Muhammad Amin Shaqiti cikin muqaddima ta Adwa'ul Bayan shi yarin jahid da tsarki ake nufi ba ba abin nan ba ba jini ba yarin jahid da wannan kuma ya kawo dalilansa ina ganin ban sani ba dai can cikin ma sura ban sani ba ko ya ƙara fayyace bayani ina fata ana fahimta ta ala ayyati hal to kaga yan samu ganu sun ci karo da juna ba ya hada su wasu ma sun yi kokarin hada su sun kace ta hada jinin da haila kaga in ta hada jinin da haila in ta hada tsarki da haila kina har yanzu tsarkin da ya an kai an gane ko kina hada su abu na wanda yake na da wahala ba zai yiwa ba wallahu ta'ala a'lam to kenan yanzu abinda zamu faɗa ƙarshen wannan darasi da zamu yi kafin darasin mu na gaba shine cewa shi ikhtilafi an gane ko abu wanda ya fi fitowa a fili abrazu musawwirin lil ikhtilaf babban abin da ya fi fitowa a fili wanda zai nuna muna a samu sabani ko ihtimalun nassi nassi ya zama yana ɗaukar fiye da ma'ana ɗaya an gane ko a ihtimalun nassi nassi yana ɗaukar wannan ma'ana tunda in bai ɗaukar ma'ana ta waccan watsar da ita za a yi الاختلاف بالنظر الى تعدد المعنى شي ساباني ان hankalta ma ta'addudin ma'ana cikin khulasatul mabhas ya kawo shi min adamihi ko ko rashin ta'addudin ma'ana yanqasimu ila qismaini al khilaf alladhi tarji'u fihi al aqwal al madhkura ila ma'anan wahid duk maganganun da an ka faɗa suna koma zuwa ga abu guda kenan irin wannan ma sai ka ce to da wane da wane da wane da wane da wane da wane da wane in sun kai su dubu sun tayi akan ka abu kaza ko da ibara su ta saba الثاني أبو نبي الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى سابان دا maganganu suna tafiya he da ma'ana ɗaya ko sun fi magana ɗaya magana guda al-ikhtilafu alladhi tarji'u fihi al-aqwalu ila ma'anan wahid shi ikhtilafi in ya zamanto ma'ana tana komawa ne zuwa ga abu guda to yandariju tahtahu arba'atu anwa'in min al-ikhtilaf sabani hudu za a samu karkashin shi duk da yake ma'anar guda ce al-aqwalu allati ta'tabiru amsila lil lafz al-am kama maganganun da suke hankalta ma amfila kawai wannan ya bada misali wanda yana shiga karkashi wanda shi ma ya bada misalin da yake shiga karkashi abu na yana dauka abubuwa masu yawa at-ta'biru 'an al-lafz bi juz'i ma'anahu wani lokacin sai yi ta'biri da sashen juz'in ma'ana an gane ko ma'ana lafazin sai a dauko wani sashen ma'ana shi sai a bashi kenan ba duka an ka bashi ba at-ta'biru 'an al-lafz bi lazimihi ko ko abin da ya lazimce shi ko at-ta'biru 'an al-lafz bi ma yuqaribuhu ko abin da yake kusa da shi to wannan irin wannan sabani hakikatan ba sabani bane an gane ko to sai sun kace anfa'u tariqatin litta'amul ma al-ikhtilaf hanya mafi amfani yadda zaka mu'amala da sabani alwarid fi tafsiri in yazo cikin tafsiri dirasatul ihtimal al-aya lil aqwal al-mazkura abu na farko ka tsaya ka gani shin maganganun da anka faɗa aya tana ɗauka su ko ba ta ɗauka su tunda in ba ta ɗauka su duk wanda ba ta ɗauka sai ka watsar da shi in biyu na ya zamanto ba ta ɗauka guda ɗaya taka ɗauka kenan gudan watsar da shi da kai babu zancen ta'addudul ma'ana wan nazaru fi kaunihi min ikhtilaf at-tanawwu sannan sai ka kalla shin sabanin da anka samu in ayat tana ɗaukan maganar shin shi na daga cikin sabanin tanawwu dukkan ma'anoni in an tattara su za su koma zuwa ga abu guda aw at-tadad ko ko kishiyoyin juna ne sannan daga ciki yadda zaka mu'amala da shi dhikru sababil ikhtilaf ka faɗi dalilin da yasa aka yi sabani والترجيح sai kai rinjayas bi qa'idatin min qawa'id at-tarjih da qa'idodin da malamai sun kabi na tarjihi al-qawa'id al-lughawiyya wash-shar'iyya in ihtaja al-amru ila zalika amma in ana da bukatar sai an yi tarjihi sun kace qad tahtamilu al-ayatu aya tana iya dauka al-aqwal allati tarju ila akthar min ma'nan jami'an maganganu ne duk su karo da juna ba amma aya tana dauka su fa yasluhu an tufassara biha al-aya to duk sai a fassara su da ayat wa takunu ka annaha bi masabati akthar min aya ka dauke ta ma kamar dai ayat ce ta kamar cikin kira'o'i ne in sun ka bambanta kaga kowace kira'a tana matsayin wata aya almuhimmu dai ayat dai shi na daga cikin ijazi na qur'ani sai ya zamanto gashi cikin aya guda zai bada ma'ana fiye da daya an gane ko kaga ijazi ne na alqur'ani don haka da tafsiri bai kare ba inda tafsiri qur'ani ma'anar shi tana iya karewa da tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'anar tafsiri ta kare amma da yake qur'ani an saukar da shi ne zuwa ga dukkan al'ummomi kullun in mutum na da idraki na dalalat dalalatul mutabaqa da dalalatul ittizam da dalalatul tadammun da turuqul istinbat da al mafahim nan da nan sai kaga ya gano wata ma'ana to in mutum ya gane irin waɗannan qawaid istinbati da izinin Allah zai mai sauki malam yace wa qad yurajjahu ahaduhuma ala sabilil qawlil aula in ya zamanto maganganu duk aya tana ɗaukar su sai a rinjayar da wanda ake ganin ya fi zama aula mafifici amma ba don saboda waɗancan ba za a ɗauke su ba a ga wanda za mu sa gaba sannan wani wa yakunu ghayruhu muhtamalan amma wancan muhtamal ne ayat tana ɗauka shi lakinnahu ad'af min al-ihtimal ad'af fi al-ihtimal min al-qawl al-murajjah inda man rajjahahu sai dai shi wanga din ad'afu mashi ne amma fi rauni fi al-ihtimali a wajen da abin da aya take ɗauka min al-qawl al-murajjah daga maganar da ya rinjayar inda man rajjahahu ga wanda ya rinjayi suwa ma'ana tana yiwa ni maganar da ni ɗauka ta ɗaya kai ka ɗauke ta ita ta biyu ko ba ka ba shi siyasa ce inda man rajahahu kenan in ni kawo na farko da ce wannan shine na biyu yana yiwa in wannan sai ce a shi ga na farko wanda shi zaba ga na biyu tun da aya tana dauka su siyasa ce inda man rajahahu ai hattara to wannan shine karshen bayani da ya shafi anwa'ul ikhtilaf yanzu abin da ya muna saura insha Allah rabbul alamin za mu zo mu ga al-ikhtilaf abin nan al'ijma'u fi tafsir yadda ake yin ijma'i a cikin ilimin tafsiri an gane ko yawwa amma kafin mu yi bayanin ijma' fi tafsir mun yi alƙawarin za mu yi ikhtilaful mufassiri na asbabuhu ko ba haka ba da asaru hudu da ke tana ga motsi bisa ga asbab kawai na ustaz dr sa'ud bin abdullah al-funaisan na kasar saudiya in mun ka kare tun da ya kawo shi ma asbabu ikhtilafil mufassiri ne ya kawo ya faɗaɗa bayani kwarai tun da doktora ce sai mu kawo asbabukin insha Allah buwa da ko da misali ɗai ɗai ɗai ɗai kwana ɗai ɗai ɗai ɗai ko guda guda in mun ka ba da waɗannan misalan bi idnillahi ta'ala sai a zo a yi zancen ijma'i tun da an yi asbabu ikhtilafil mufassiri in an kai zancen ijma'i an ka kare tun da shi ijma'i kishi ikhtilafi na muna ganewa nau'i'uka na ijma'in sai mu zo zuwa ga mas'ala ta ƙarshe shine in an ka samu saɓani to ya za a yi in ya zamanto na cin karo da juna ne waɗanne hanyoyi ne ake bi a yi tarjihi shi ko wannan za mu ɗauko ƙawa'idun tarjih insha Allah ta'ala a cikin at-tahrir fi usul tafsir da fusulun fi usul tafsir an kawo ƙawa'idun tarjih an ba da misallansu daga nan insha Allah muqaddima ta ƙare sai a shiga cikin karatu a ɗauko tafsir na Ibn Jarir Tabari kun ga sun harba da misalai da shi tun yanzu sun harba misalai sai mu haɗa akwai mas'ala mas'ala za su kai mas'ala dubu da yan kai dubu da yan kai alramma shi kawo sabani wani lokaci na ma'ana shi kawo sabani na qira'at ko sabani na malaman nahwu to na sabani da ya kawo yana da yawa amma son muka yi tun da babban mausu'a ce mu dauke ta in kuma kana so ba sai ibnu jarir at-tabari bane tafan tafsiri suna da yawa ina fata ana fahimta ka wannan ka'idodi ne muke son abi a gane ka a ka a dauki ilimi wasa ko ko an kai hayaniya to ba a gane inda za a in kuma babu ka'ida to babu karatu tunda babu abin da za ka fa hujja da shi mun gane ko to ina ganin nan ya kamata mu ja burki ko mu taka burki ko mu danna burki abinda muka faɗa ya zamanto daidai ko mu yi burki ma ana cewa mu yi burki abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh